من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما بعد السلام عليكم to na farko an gabatar da ni ga abun da ban zata ba amma duk da haka dai tunda ba wani dogon bayani bane to zan daure in yi na farko dai shine cewa in yi godiya akan gabatar da wannan wa'azi ko wannan zama ko wannan tambihi to na farko ina fara gabatar da godiya akan shi wanda ya gabatar da wannan wa'azin da kuma malam mai gabatarwa da kuma godiya ta tabbata ga waɗanda suka yi ƙoƙarfin wannan abun ya tabbata da sauran al'ummar da suka zo gaba daya ina fatar Allah ya tara mu a cikin lada baki daya kuma ina fatar Allah ya taimake mu kuma gaskiya na ya farin ciki da fili ne mai yawa da na ɗayan tarihi to amma ba zan yi ba saboda a amma ba zan yi a takaicin ba don daga nan zarcewa zan yi amma ina da tambihi guda biyu da Allah wannan dai godiya na gabatar da ita ne na wakilci mutanen wannan masallaci akan godiya da abin da aka yi Allah ya saka muku da alkhairi baki daya to nawa fadakarwa guda biyu ne don Allah ku yi hakuri duka ba su da tsawo na farko dai abin da nake son in gabatar a gabanku domin kila wasu in an rabu za a daɗe ba a saduwa shine maganar mu tashi mu nemi ilimin lalura kun ga ilimin nan fa dole ne karkace kai tunda dai ka zo ka bi izala kai dan izala ne kai kaza kaza ne kai zamanka magana abin da ya shahi ibadatu ba ruwanka to wannan ba daidai ba ne ilimin lalura kuma ba wani ilimi ne mai tsawo wanda zai wahal da kai kai shekaru barkatai kana yi ba a in aka ce ilimin lalura wato ana nufin ilimin dole to wajibi ne fa tunda an halice ka don ka bauta ma Allah bauta Allah din nan ba za ta yi ba sai an santa to kai zaman ka kawai kai baka sani ba kuma kullum a tafi a dawo a tafi a dawo masallaci kan kai ne gaba amma kuma inda za a tsaye ka a sallar nan baka sai da take ba wallahi baka da hujja gaban Allah tunda dai an baka hankali ko da ba a baka lafiya ba ba a baka komi ba kana zaune ka kawai ba baka da hujja gaban Allah akan sanin rashin sanin ilmin lalura amma in an dauke maka hankali to kaga wannan an dauke maka kenan to don ina jawo hankalinku musamman matasa dan girma Allah ku tashi ku nemi ilmin lalura yana yiwa ba wani abun wuya bane a gaba ɗaya ka ba da awa ɗaya tak ka je wajen malami ka yi karatu ka dawo sauran awoyin nan gaba ɗaya ka ba mururinka na duniya amma sai ka kasa yi bata shedan kai zaman ka kawai kullum kana ƙara tsufa kana ƙara tsufa to don Allah a gyara ta shi a nemi ilimin lalura ku kuma malamai ya kamata ku rinka faɗakar da mabiyanku wannan ilimi fa dole ne wannan ilimi fa dole ne kaku kyale su ku ce a'a ai tunda su suka yi karatu ba ruwanmu mu dai ai mun yi in ba su tsira ba kai ma ba za ka tsira ba don kai ilimin nan da aka baka amana ce kuma falala ce aka baka wadda ta fita kowace irin falala a duniya shine falala ilimi to don Allah malamai ku ji tsoron Allah ku sa wannan abu gaba yadda kuke sa magana tauhidi a gaba to wannan sanin ilimin lalura kuma ya zaina biye da shi domin in ka shekara ɗari kana sallah inda baka santa ba ruwan Allah da ita saboda ka ina faɗakar da ku kuma inda za ku gane wannan idan aka zo aka tsaye da safu a nan Allah ya sa liman bai zo ba kuma wasu dai ba su zo ba sai ka duba ka duba waye za ka gabata ya maku limanci babu kuma ilimin nan fa bai wuce daidai gwargwadon firamare ba na boko in kai ma'an ibtida'iya in kai ibtida'iya kawai gwargwadon ilimin ibtida'iya ya isa kai limanci shin idan kai bai inganta kai limanci ba to kai a tambayi sallar ashe duk wanda aka ce shi wannan bai iya limanci ina nufin fa sai ha ba kamala nake ne ba sai ha dai duk wanda aka ce shi shi bai iya mutane limanci to ku binciki sallah shi shi ma ita ma ba ta ba ta da daɗi irin wannan magana amma hado da aita domin za a tsaya gaban Allah duk wanda ya san wani abu kuma ya bar mutane suka halaka ya kyare don ba ruwan shi to zai dan da tsaya gaban Allah to nan ido zai rena fata saboda kai na jawo hankalin mu akan wannan ilimin larura don Allah mu daure mu yi ba wani ilimi ne mai tsawo ba sai na biyu gaskiya akwai tambihi akan abubuwan da muka fada har gaba ɗaya ma mun manta in ba ku manta ba farkon shigowar x-ray wannan wanda ake na mashin da wuya a yi sallah asuba a zahar la'asar magariba isha'i ba ga wani mutum ya tashi ya yi fadakarwa ya ce jama'a goya mata fa haramun ne mace ba zu haramarka ba ba halaɗinka ba ajanabiyar ka ce ka goya ta ta rungume ka da cewa sunan wai lalura lalura tana da muhallinta ita lalura da take ko dai ga za ta kai in ba kai ba za ka mutu ko kuma za ta kai wani mashakka wadda take ta gasken gaske ita ce lalura a wajen Allah amma kai don dan wani kace ai zan ci da iyali na ne ai menene menene wannan ba lura bane mu ji tsoron Allah mu ku malam bai kai ni ba malami bane don Allah ku rinka fadakarwa akan cewa wannan ko da ba su aikata ba mu dai mun kuɓuta kenan in ka fadakar amma yanzu da aka kyale to ya zama kamar an halitta kun ko dukkan kun san sharrin halittawa kowa bai ba wanda bai san sharrin halitta haram ba to yanzu kamar an shiru an kyale wannan abun da ake halal ne sannan shi gabi idan ya gani zai ce to halal ne ba ruwan shi to don Allah wannan ma a ci gaba da faɗakarwa ko an yi a tsira gaba ɗaya in ko sun ƙi to kowa da kuka tambihi kun tsira wannan shi nake sai mana tambihi don girman Allah mu rinka aika da waɗannan abubuwa don manufar mu komawa ga Allah mu je mu sadu da Allah mu tsira mabiyan mu su ma su tsira amma in ba haka ba to ba haka ba assalamu alaikum
wato lokacin da malam ke magana na dan dariya wani ya kalla ta baya abinda ke faruwa lokacin da malam yake bayanin idan kai ka kasa jin sallah sallah ka ta kyau ka ja jam'i to kayya ta ka take sai na tuna wani bakon musulunta da maka musuluntar ina jihar Imo sai ka ce ai sallah ba ta da wahala ko shi zai ja ina ta jin zafin abin ranar na ka zo sallar magriba na ce ja sallah ya ce a ba wannan ba ta shuru wanda zai mana magana ta gaba wanda za mu saurari abin jawabi da gare shi ma nasiha ita ma a takaice kamar yadda malam ya takaita shine malam awal mai shago magumi malam bismillah na'am
alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو a gaskiya in ba don ya zama lalle a ce a fadakar kamar yadda malin yi mana ya dauko abubuwa muhimmai waje da wa'azin da aka yi ba da sun ce dalilai biyu sun sa ba sai na ce wani abu ba duk abin da malin ake son ya fage a wannan maudu'i ya fada sai dai kawai aiki ya rage namu na biyu kuma malamanmu ne a wurin a matsayina na ɗan ƙarami bai kamata yanzu yi karambani a gabansu ba shugaban majalisar malamai ta jihar kaduna shine shugaban zama kuma ce ni yanzu ina to amma cin da shi ya umarni to magana na ni ba ma za ta kai mince ɗayan ba jama'a nasiha da zan yi a takaice mu ji tsoron Allah jama'a mu ne yin izala haka ne duk wani ɗan bid'a da ke duniya yau in ya jan ce kai ɗan izala ne gaban shi faɗi yake yi ba don komi ba sai don ka zo da abin da zai rusa abin da yake yi domin su 'yan bida'a in aka ce ɗan bida'a mushiriki yana cikin wannan jam'iyyar haka fasiki haka duk wani mashirmanci a ciki yake shi yasa yau da karuwa za ta mutu ba za a kawo ta masallacin da mata sallah ba kun san inda za a kai ta domin wancan jam'iyyar take to tsakaninmu da Allah a samu wai ɗan izala bai fahimci tauhidi ba ya yi asara wallahi tauhidi kullun gina matsayin Allah ake yi wallahi billahi da a ce za a bude ma 'yan bid'a wata 'yar kofa 'yan kankanuwa a cikin izala duk shiga za su ita bid'a hanya ce da suke neman gina girmansu da matsayinsu kuma bayan na Allah a nan sai aka ce a na Allah kaɗai za a yi inda za a yi na Allah da nasu za su yadda sai aka ce in an rushe na kowon aka tabbatar da na Allah to ba wanda za a bi sai manzan Allah to su kuma matsalansu kenan Allah da annabi to mun ji tsoron Allah kun ga maganan tauhidin nan in ka sake ka je lahira babu shi dole ka shiga uku wallahi ko waiwayin sallan ka ba za a yi ba duk abin da kai ba za a waiwaye shi ba sai sa malam nasihan da yi mana kan tauhidin nan da kuma roƙon da malam ya cewa a dawo da maganan tauhidin nan a yi to ji ne da ma a ce ni ne ma ne wannan abu saboda duk wani abin in yi kwana to sai yi waje na sannan sai a san ma sauran amma kaga yanzu mun zama cikin waɗanda za a yi ne za a san mana to kun ji inda matsala yake to Allah mu ji tsoron Allah malai mana nasiha don gane da halattar majalis na ilimi don girman Allah mu gyara ɗabi'unmu mu gyara ayyukanmu mu san abin da muke yi wallahi ka koma ga Allah ba ka ɗaya daga cikin waɗannan in ka gaba ka ganka a wuto ba a zo kanka ba wallahi ka san wannan ba a zo kanka ba waɗannan kalmomin ba su da daɗi tsakanin da Allah gobe idan akwai darasi a nan da shugaban majalisar malamai ne za ku zo amma kila mun ba shi bane ba ku zo ku cika ba yawa mun ji tsoron Allah don girman Allah na kara mu kaina minci da kun gane bid'a da shirka da malam yi magana a kanta jama'a abin da ya tabbatar da duniyan nan ababen nan ne guda biyu girmama Allah ta hanyar tauhidi sai ko maganin ilimi da malam ya mana ku koma ku karanto tarihin annabi Adam da gwagwarmayin shi da Iblis da menene annabi Adam ya samu daraja to lokacin da annabi Adam Allah ya kawo shi duniyan nan tauhidi ya gina bayan tafiyan shi da shekaru masu yawa a lokacin da aka fara shirka shine Allah ya turo annabuwa ku karanta wannan suran za ku ji inda yake gwagwarmaya da 'yan bid'a sai ka ɗauka 'yan bid'an Najeriya ne shi zarukon da muke Allah maɗaukin sarki ya sa mana malaman ƙungiyar izala baki ɗayansu aljanna idan ba don su ba wallahi ta wasu anan misali su mana haka duk zagan suna tsallon zikiri ne wallahi wallahi wallahi malam ku kalla duk sanda annabi ya zo wani annabi ya wuce sai a samu wasu miyagu sun zo sun raye wancan addini na shedan haka annabi ya zo annabi isa ya zo ya karanta da tauhidi ya tafi annabi ibrahim shi ya kafa garin makka an zo an tabbatar da tauhidi yana tafiya waɗannan mihagun suka zo da jahiliya suka kafa annabi ya sha wahala wajen tabbatar da ita yanzu manzo Allah ya tafi sahabbai sun yi abin da ya kamata aka samu waɗannan miyagun suka ƙara komowa suka ƙara gina wannan bid'a suka gina shirka suka gina abubuwa iri iri ake ta samu waɗanda suke gyara wannan ɓannar ku kalli haka ɗan fodiyo ya zo wannan aikin bayan tafiyan ɗan fodiyo sai ga malu abubakar mamudu gumi da Allah ya taimaki mutanen Najeriya da Afirka baki daya Malam Abubakar Gumi waɗannan miyagun sun mai yawa shi daya shine Allah madaukin sarki ya tada waɗannan jama'a akan a tabbatar da sunna a rusa bid'a lokaci yayi ne na to jama'a muna muna godiya Allah madauki sarki ya saka da alkhairi da wannan dama da aka bani ni ma in shiga cikin wannan abin da za a shiga na samun wannan lada da kuma waɗannan alkhairai muna godiya Allah madaukin sarki ya yawaita mana wannan aiki na alkhairi kuma kiran da nike na yi a maguma san da aka yi wancan don girman Allah jama'a kun ga wannan wa'azin da ake shiryawa karka yadda ka je ka ɗaya in za ka akalla ka ji da mutum goma Allah kaɗai san adadin wanda na zo da su wallahi wallahi kaga wancan mai rawanin ma wani babban malami ne daga agadar ni na zo da shi cin aiki na ne don Allah jama'a mai kokari mu raye wannan abin don girman Allah magana na ƙarshe jama'a kun ga wa'azin mako da ake yi don girman Allah da da wannan abu a cigaba da halarsa don a halartar shi ne matsala malaman suna aikin amma mu muna yi don girman Allah jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu shi yasa yanzu fa an za wa'azi na gaba muna roƙon Allah ya sa za a yi shi ne a maguma da kewaye in Allah ya
yi nawa yana da tsiwa da yawa amma tun da ni kanyi ne kaga da uba ya miƙe kaga ya miƙe lafika a yanzu kafin in miƙa abin magana ga malam a ƙarshe zan kira shugaban ƙungiyar izala na a tudun jikun da kewaye ya zo ya ba da akwai saƙonin da ya ce ke so zai bayar daga nan zan miƙa abin magana ga malam in ya gama sai ya dawo da ita gare ni bayan an gama gaba ɗaya na'am
barkatu muna fata Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi bisa ga wannan wa'azoza da aka gabatar a takeice wato sako ne daga wato kungiyar jama'at izalul bid'a wa iqamatus sunna ta nan Zaria branch wanda yake su ma sun an shi umarni ne daga shugaba na kasa aikin alkhairin da Allah subhanahu wataala ya azarta mu da shugaba wanda ya sasa wannan al'amari na jami'ar musulunci a wannan ƙasa tamu wadda ake kira assalam to muna fata yan uwa musulmi za su ba da haɗin kai bisa ga kiran da aka yi mana na cewa a taimaka domin wannan jami'a ta kafu akwai takardu waɗanda aka aiko da su waɗanda yake za a ba masallatai domin su ma su je su gabatar da saƙon da ke cikin takardun to an fara bayarwa ga waɗansu ina ina roƙon waɗanda yake wakilan masallatai idan an kammala sallar isha'i waɗanda ba su ansa ba za su zo su abin a ba su wannan takardar don su tafi da ita ina kira na musamman ga 'yan uwa musulmi musamman mawadatanmu an aiko mana da account number da kuma sunan banki da kuma sunan account name wato sunan account din wanda yake da halin da zai ce maka to kofa ko abu da take kuma al'amarin da talakawa da masu kudin gabaki daya ake son kowa da kowa ya kokari ya taimaka ma kansa ya agaza ma kansa ya sanya dali cikin wannan al'amari account number din tana da saukin haddacewa sifili ne guda hudu sai hamsin da uku sai hamsin da tara sai kuma goma sha uku hamsin da tara hamsin da uku hamsin da tara sha uku hamsin da tara a uku hamsin da tara sannan sha uku sai sifili hudu da za su zo da farko sunan kuma account name abin nan account din shine jibris ko sannan kuma bankin shine wato jaiz bank muna fata yan uwa musulmi kowa ya kokari ya sanya jali cikin wannan an fito da tsarin da kowane wata za a tattara abin da kowa ya iya sakawa bayan waɗanda suke officials na wato kungiya akwai abin da aka yanke musu kowanne za su bada tun daga national har zuwa gunduma to saboda haka nan su ma yan uwa musulmi saura waɗanda yake ba officials na kungiya ba to an buɗe kafar da kowa zai bada abin da ya sauka ga gare shi a tattara a je a buɗe abin da a saka a cikin account kowane wata Allah ya agaza mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi
ko gaban wato kammalawa insha Allah muna jaddada godiya har wa yau ga Allah subhanahu wata'ala bisa wannan dama da ya bamu sannan kuma muna ƙara mika godiya ga su kwamitin da ke gudanar da wannan tsare-tsare musamman godiya kuma ta musamman ga shi wanda ya gabatar mana da faifa to to shikenan da kuma wanda ya gabatar mana da faifa da manya-manyan shugabanninmu da suka taliki sannan kuma godiya har wayo ta musamman ga dukkaninmu da Allah ya ba mu ikon zuwa domin zuwan mu shi ya karfafe zukatan su waɗanda suka ce wani abu a wannan wuri domin sun samu ƙwarin gwiwa ganin cewa kuna goya musu baya wanda ke alamta an gamsu da irin wannan tafiya din Allah ta'ala ya saka a cikin mizaninmu na ayyukan alkhairi kuma kamar yadda malam Sheikh Awal mai shago ya yi bayani babu shakka a waccan haduwa da muka yi ya gabatar da wannan roƙon gare mu cewa saboda nana ta goyon baya ga wannan tsari na wato haɗin kan al'umma ya kamata duk sadda aka kira irin wannan taron idan za ka je ka yi tunanin tafiya da akalla mutum goma wanda sanadiyar tattaunawa ka da su da kuma kwadaitar masu da shi wannan tsarin wa'azin na haɗuwa kai da ka gabatar masu har suka gamsu ka ƙarfafa guwarsu kuka yi tare a cin aikin alkhairi wannan babu shakka ya faɗi haka muna fata Allah ya sa mu ji wannan roƙo nasa kuma mai kokarin kowa ya kokari iyakar iyawarsa wajen tabbatar da wannan kuma kamar yadda a wancan har yau ya yi kira akan girmama tsarin wa'azin mako mako da ake yi ba wai ana nufin duk mako ana yi ba a su ma suna dagawa amma dai yana jin dukkan mako juma'a bibi ne dai kamar haka duk juma'a kwamitin sa wa'azi na karamin hukumar zare da sabon gari karkashin kungiyar jama'atu izalatul bai'a qamatu sunna suna saka wa'azi na anguwa anguwa kuma ana sararwa a masallatai don Allah mu rika ba wannan wa'azi goyon baya muna halarta shi ma duka karfafawa ne kuma haduwar ke ƙara nuna izza sunna da kuma karfinta kuma haduwar ta ita kanta haduwar wa'azi ne isar da sako ne na alkhairi ga waɗanda duke kewayen wannan wuri da wannan anguwa wanda duka abinda aka san dama tafiyar suna da shi shine karantarwa da kuma wa'azantarwa Allah ta ya saka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kuma akwai sanarwa dai wadda za a zo a gabatar takaitacciya insha Allah ba a so a ja lokaci da yawa kuma ina roƙon mu gaba ɗaya mu musamman masu shirya wannan program da masu gabatarwa mu rika girmama lokaci shi ma yana sa sha'awa cikin tafiya duk yadda aka yanka maka lokaci ko da minti biyu ko ɗaya aka ce an yanka maka to daure ka tattara abin da kake so ka gabata cikin wayannan mintunan sai ya zama mutane wato ba a ja lokacin su fiye da kima ba ba a wuce da yawa ƙila in ma har za a wuce din a wuce da yawa da zai sa su ƙosa nan gaba mutum ya rika zulumin zuwa domin ya san ba a tsare lokaci almuslimuna ala shurutihim mu kiyaye wannan Allah ta'ala zai kiyaye mu ya tabbatar da mu a bisa daidai Allah ya sa mu dace sanarwa min
Allah saka da shi zai nashi ni zan abin da nawa yanzu kuma sai sanar da wa'azi na gaba insha Allah ta'ala na gaba za a yi wannan wa'azi ne a masallacin Juma'a wannan namu na nan tudun jikun Sheikh Talha Salafi
wanda kuma na sa ran insha Allah ya zama wa'azinmu na na ƙarshe daga shi sai ma'ana ba na ƙarshe na mutuwa ba sai bayan Ramadan insha Allah ta'ala saboda kai kokari a halarta kamar yadda malam mai shago ya ya dan ji hankalin mutane akai to malam sai ka zo ka yi sanarwa naka sai a rufe da addu'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba idan aka yi wa'azin mata yau a wa'azin maza kamar yadda aka yi yanzu to kuma Allah ya kai mu gobe shi ma akwai na mata da aka shirya wanda su ma ana musu duk wata wata kuma za a gabatar da shi ne a masallacin su Malam Ibrahim Yahaya na'ibi na masallacin juma'a na biyu wanda masallacin da aka sani da masallacin usama hayin usama kun Allah ya kai mu gobe a can za a gabatar da wa'azin karfe goma na safe insha Allah amma ana buƙatar su matan su zo da wuri domin karfe goma in Allah yadda za a fara da haka muna roƙon malaman islamiyyu da sauran jagororin makarantu da su ba mu haɗin kai su turo mata zuwa wajen wannan wa'azi wanda zai gabatar da wa'azin shine malam Umar Harun wanda ya gabatar yanzu kuma maudu'in da za a gabatar shine dai maudu'in da aka yi anan shi ma kan abin da shafi tauhidi Allah ba da ikon halarta kuma a ba da haɗin kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa